بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المهجة البيضاء على طريقة واضحة ذراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai albarka na litinin daren talata 20 da hudu da watan uku watan rabi'in al'awwal bayan hijirar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa ala'alihi wa sahbihi wa sallam daga maka zuwa birnin Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da biyar wanda ya dace da tara da watan goma watan Oktoba miladiya dubu biyu da ashirin da uku idan tarihi ya inganta. Ci gaba da karatu littafi muna adda'u wadda wanda suka fi sani da aljawabul kafi liman sa'ala 'ani dawa'i shafi wallafar al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala wanda muke gabatarwa a kowane bako a wannan masallacin mai tarin alkhairi da albarka na al-furqan da yake wannan unguwa ta tudum adun tudum more afwan tudum more a wannan gari mai tarin albarka na tawa jamhuriyar Nijar. Yau za mu tashi darasi na 27, haka ne? Darasi na 27 a cikin jerin darussan da muke gabatarwa, wanda kuma muna nan dai malam na ta jan hankalinmu yana ƙoƙarin ya ga ya fa'intar da al'umma game da shubuhohin da wasu daga cikin malamai ‘yan duniya suka sanya wa mutane na ra'ayi. da cewa kai duk abin da zaka aikata idan ka je gaban Allah Allah yana iya gafarta maka ko kuma ka kwantar da hankalinka akan sako da kake yi idan ka haɗu da Allah subhanahu wataala cikin ganin damar Allah Allah zai iya yahe maka a safin da gabata mun karanta hadisin al-Imam Ahmad hadisin Abi Umama Allah ya kara masa yarda yace za a yi kasa-kasa da rana ai kwatankwacin mil ɗaya. a ranar tashin alkiyama kuma Allah zai ƙara wa rana kaifinta da zafinta har ta kai tana sa botinan ka mutane suna tafasa saboda tsananin zafi kamar ka ce ruwa ne aka dora saman tukunya aka kunna wuta kuma kowa zai yi zuba ne gwargwadon iya saban da yayi a ran rayuwar duniya daga cikin mutane akwai wanda zunubinsa zufansa zai kai da watan ijiyar kafarsa wani kuma zuwa kokowarsa wani zuwa ga kunkurunsa wani ma sai wuyan ya zufan ya haɗiye sa saboda girman sabon Allah da ya ya aikata muna fata Allah ya tsare mu da wannan mutane zamu tashi inda malaki tawa fihi an ibn abbas an annabi sallallahu alaihi wasallam وفيه أتكي مسند الإمام أحمد هريو آه عن ابن عباس دق صحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم دق ما أيكين الله قال إنا تشيوه كيف أنا عم وصاحب القرن قد التقن القرن وحنا جبحته يسمع متى يؤمر فينفخ النبي الله تتيه zan ji daɗi taya zan sakata lawala ka fasara a wannan yare in yayi taya zan more rayuwa alhali mala'ikan da Allah ya baiwa tsaho waton iltaqanal qarna ya sanya kafan a bakinsa wa hana jabhatahu ya kuma sunkuyar da goshinsa yasma'u mata yu'mar yana dakon yana jiran lokacin da Allah zai ce ya busa kawai ya busa ta jama'a mun fahimta annabin Allah ne ana zaune da sahabbai jama'aikin Allah ce kaifa an'am ta ya zan more rayuwar nan ai a satin da gabata mun karanta da kun san abin da na sani ko da ku kanku ya takaita da ku kanku ya yawaita da ku ta takaita da kuma ku dinga talazurin jin dadin zamantakewa da mata a saman gadaci ba to anan kuma manzon Allah yake ƙara nuna cewa ashe alkiyaman ta kusa wannan hadisi ya dullu ala iqtirabis sa'a ijmalu suka ce wannan hadisi yana karanta da cewa alkiyama ta kusa tashin alkiyama gab yake kamar da Allah ya faɗa subhanahu wata'ala ke cewa innahum yarawnahu innahu ba'ida wa narahu qariba su suna ganin kiyamar tana nesa mutuna ganin ai a kosu shekaru yanzu ma zai iya kasan daga cikin rudar duniya sai zuciyarka ta dinga rudarka cewa wai fa shekarun da kai a baya zaka iya maimaita su wannan yaudara ce ta zuciya kuma fahimta yanzu duk ɗan shekara 30 shekara 35 idan har yake tunanin zai iya maimaita shekara 35 nan gaba ya yaudar kansa ina fatar mun fahimta Allah ce narahu qariba mu muna ganin abun fa kamar gobe ne to manzon Allah ya ce kaifa an'am ta ya zan sakata na wala ta ya zan muri rayuwa alhali sahibul qarn malaika wanda aka bai wa qarn qahu shine malaika israfil ko shine wanda Allah ya danka wa kafo wanda kuma zai yi busa guda uku kamar da qur'ani ya tabbatar idan aka yi busa ta farin duk wani abu a duniya zai zai kwanta dama banda halittu guda banda halittu guda hudu mala'ika guda hudu mala'ika jibril da mika'il da asrafil da kuma malakul maut wa'annan mala'ikun ba za su ba za su abun nan ba ba za su ba sa cikin wanda za su mutu a wannan lokaci ina fatar mun fahimta busa na biyu kuma zai yi busa ne yadda za a naɗe duniyar baki ɗaya sannan kuma ta uku da zai yi busa lokacin da mutane su fito a cikin a cikin ai kaburra ta ce dai fara ce ina fatar mun fahimta to annabin yake cewa wahana jabhatahu ya sunkuyar da goshinsa shi wannan mala'ikan yasma'u mata yu'mar yana dako yana cira Allah ya ce masa kawai ya busa yayi wannan busa to idan yayi busa ba wanda zai tsaya komai zai lalace da duwatsu da mutane da duk wani halittu da ka sani an aka kera a duniya ba zai sha ba ba wanda zai iya tsayawa Allah subhanahu wataala da ta da manya-manyan itashi ne da muka gana ginawa da manya-manyan manya-manyan duwatsu wallahi Allah zai sheke su ai ubangi subhanahu wataala ya sanya daga cikin abin da mutanen su kawo manzon Allah tambaya game da duwatsu kai gace za a yi tashin kiyama za a tada mutum to su dutse in aka yi tashin kiyama ya Allah zai da su Allah ya ce yasalunaka anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa fayaj'aluha qa'an safsafan لا ترى فيها عوجا ولا امتا al'amarin na Allah ne suna tambayar ka game da duwatsu in aka tashi kiyama akai busa ya Allah zai yi da su Allah ce kulkace da su fa kulkace da su yansifuha rabbi nasfa ubangiji na zai nike waɗannan duwatsu nikewa Allah zai nike su zai shafe su shafewa fa yajaluha qa'an safsafa sai Allah ya sanya waɗannan duwatsu su zamanto watan turda fili wanda yake mai gashi nan baka safsafa zaka shi libu la tara fiha iwajan wala amta Allah ce ba zaka ga tudu balan sana ka ga rafi a cikin wannan a wannan duniyar a wannan lokaci jama'a mun fahimta to malaika yana jira Allah ya bashi umarni fa yawfa sai bushi fa qala ashabuhu sai sabon annabi suka ce wa annabin Allah kaifa naqul ya ma'aikin Allah to me ya kamata mu faɗa tunda dai ana cikin hali na kusantar alkiyama qala yace qulu ku ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel ubangiji ya ishe mu Allah ya isar muna ya wadatashe mu wa ni'mal wakeel kuma madalla da kasancewar Allah shine majibincin al'amarin mu ala Allah tawakkalna da Allah muka dogara wannan wannan kalmar ko wannan jumlar ta hasbunallahu wa ni'mal wakeel ba karamar jumla bace ala jami'in idan mutun ya shiga cikin damuwa a rayuwa daga cikin ababen da kake karantawa Allah ya taimaki mutum ya fita cikin jarabawar wallahi akwai wannan kalmar akwai wannan jumla hasbunallahu wa ni'mal wakeel annabi ibrahim ya faɗi wannan kalmar lokacin da aka aka jefa sa a cikin a cikin wuta lokacin da yace hasbunallahu wa ni'mal wakeel sai Allah ya ce qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim kuka ce wa wuta ki zamanto mai sanyi kuma aminci ya tabbata wa annabin Allah annabi Ibrahim lokacin da ka mutanen Madina za su fito wajen yaki aka samu dangin Abdullahi dan Ubayy dan Salul munafikan Madina kenan ko suka rada a cikin kunnan sahabban annabin Allah cewa ba kafiran na da yawa kuma sun taru za su kawo muku farmaki shine Allah ya hakaito bayanin a suratul Ali Imran ko Allah ce alladina qala lahumun nas in alladina qala lahumun nasu saboda shine fa'il ko innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel salati fanqalabu bi ni'matin min Allah karshen al'amarin da suka fada su suka juya da wata ni'ima daga Allah subhanahu wataala shi da suka yi nasara kuma aka samu dacewa daga ni'ima ashe dan uwa mai tarin albarka yar uwa mai albarka idan damuwa ce miki yawa mai mai hasbunallahu wa ni'mal wakeel daga al'ajabin Allah subhanahu wa ta'ala, daga annabin Allah ce kuce hasbunallah, Allah ya ishe mu, Allah ya isar muna, wa ni'mal wakil ma dalla da kasancewar Allah shi ne majibincin al'amarinmu, duk wanda yake majibincin al'amarin ka inda ba Allah ba ne, to yake iya gushewa ko, amma shi Allah alhayyul qayyum ne ko, Allah subhanahu wa ta'ala yana nan dawwamammi Allah ya dacar da mu. Yace kuma Allah tawakkalna mun dogara mun mika al'amari mu mun sallama wa Allah subhanahu wataala wa fil musnad yazo a cikin musnad har yau na al-Imam Ahmad an ibn Umar yarfa'uhu daga Abdullah dan Umar dan Khattab Allah ya kara musu yarda yarfa'uhu ya daga hadisin zuwa ga manzon Allah yana danganta magana da da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ta'azzama fi nafsihi duk wanda ya girmama da kansa wanda ya dauka da kansa aw ikhtala fi mashihi ko yake kaseta da nuna isa a cikin tafiyarsa duk wanda ta'azzama yake girmama da kansa yake ganin kansa ai shi ba tsarin suwa ne bane kasan akwai irin wa'annan mutanen wala Allah karatu ne Allah zai ba su har cikin malamai ana samu ko wala Allah karatu wala Allah kudi wala Allah mulki ai wannan su ne ababe guda uku da mutum yake samu a rayuwa mafi girman ni'ima karatu mulki da kudi duk wanda ya girma da kansa ya sanya ya sifantu da girma na girman kai ai yake wa mutane dagawa kaga dagawa ba ta da kyawu nuna isa bai da kyawu sai sanya cikin wa'azin da mutanen annabi annabi Musa suka wadan uwansu karuna a wancan zamanin daga cikin akwai kada ya girman kai haka ne Allah ce inna qaruna kana min qaumi Musa fa baga alaihim wa atainahu من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة الأولى القوة إذ قال له قومه لا تفرح lokacin da mutane suka ce da shi kada kai takama kada kai jiji da kai ibn hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ya cewa al-kibaru izari jiji da kai wato kabtina wandona ne duk wanda yayi girman kai to ba zai shiga aljanna ba sifa ce ta Allah subhanahu al-kibriya sifa ce ta Allah subhanahu wataala ina fatan mu fahimta amma kaji kana kana dagawa to wannan kuskure ne ko mutun ya dauko hanyar halakar da kansa Allah ya kare mu Allah ya tsare mu ba a san mutun ya dinga jiji da kai ba a so ba a babu alkhairi a cikin sa babu kuma shi mene da girman kai shine kawai wato in gaskiya in gaskiya da kuma nuna kai ka hauta suwani wala Allah wanda kake ganin ba kowa bane a wajen Allah subhanahu wataala kuma su ne manyan ko wata rana Abdullahi dan Mas'ud kusan gajere ne irin gajejjerun mutanen ne irin yanka kace wada haka ya haura bishiya ya hau bishiya sai suka ga aurensa suka kokarinsa sauran cikin sahabbai suke dariya sai annabi ke cewa me kuke wa dariya me kuke wa dariya kuna dariya idan kun gasa kaza yace ina rantsuwa da Allah kauransa wanda kuke wannan kauran nasa yafi dutsen Uhud yauni a wajen Allah subhanahu wataala ba karamin mutum bane akwai abin da zaka dinga kalla kana ganin sa ba wani ba amma ba haka Allah ce watahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allah azim kana ganin abun kamar karami ne eh ba komi bane ko kana ganin mutum ai wane ne ba kowa bane wala Allah kuma shi a wajen Allah shine wani abu ko Allah ya dacar da mu Allah ya dacar da mu shine yake cewa eh aw ikhtala fi mashihi ko kuma yake kasaita da nuna isa jama'a wallahi alazim na daga cikin kasaita da nuna isa irin wanda ake a wannan zamanin shi kaga mutun ya matse lamba a gudun mashin ko a mota musamman matasa masu Benz kaga mutun ya take tana ta wani faffaf wanda akwai kasaita da nuna isa a ciki ya akwai kaseta da nuna isa a cikin wannan haka ne ko baka bane kamar kana da cewa kai ka isa ai kai na ganin ko ko ku bincika tun ba sako ne da cewa ai musuwa ne mun kai to wannan musiba ce to annabi ke cewa duk wanda ya girma da kansa ke ganin kansa wata tsiya asalin ka kuma mani ne daga cikin magabata lamanta ko ya zamanto ibnu taymiya ko ya kasance al-imam az-zahabi mamanta daga cikin su ne dai yana tafiya suna suna abin nan a unguwa sai sarkin garin ya biyo ana tashi ana gaida sa sai afan kai zama ta imamu ahmad sai sai sarkin ya ya ga shi bai taso ya ka gaisuwa ba da yaje da ya isa fada sai ya ce wannan ya tambaya wannan yaron wane ne aka ci ai wane ce aje a zo da shi da aka zo da shi sai ya ce kai baka ga da zuman biyo ba baka tashin gaida manya baka san musuwaye ba yace ni ko da soko suwaye yace to gayi min kai mu suwaye yace ku ne wanda asalin ku mani kuma karshen ku kasa ne shi lalle ku kai ka san mu lalle kai kai ka san mu jiji da kai ba alkhair annabi cewa la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr al abada baya shiga aljanna duk wanda aka samu girman kai a cikin zuciyarsa al imamu ahmad bin hanbal ke cewa usulul sharri thalatha tushen sharri a duniya guda uku ne tushen sharri a duniya yace guda uku ne tushen duk wani sharri daga sai sai yace akwai alkibar girman kai saboda girman kai shine laifin da aka fawarwa Allah har Allah ya sanya ya tsine wa iblis dalilin girman kai ne dalilin girman kai yace girman kai da kuma hasala da kuma kwadai idan kaga wanda daga cikin mutum kaga mutum na daga cikin wannan dabi'a guda uku ko girman kai ko hasada ko kuma kwadayi to malai na tattare da tushen sharri a rayuwa Allah ya kare mu annabin Allah yake cewa eh laqi Allah tabaaraka wa ta'ala wa huwa alayhi ghadban zai hadu da Allah madaukakin sarki yana ne hushi da shi Allah yana ne hushi yana hushi da wannan mutanen da yake isa da tasaita a cikin a cikin tafiya da kuma nuna cewa shi ya kai daga ana buƙatar ka ka zamanto mai kaskantar da kanka shi yasa ma malam mai talike cewa inna tawadu'a min khisalil muttaqi wa bihi at-taqi ila al-ma'ali yartaqi eh shi kaskantar da kai min khisalil muttaqi na daga cikin dabi'un mutanen kirki nagartattu yace wa bihi at-taqi ila al-ma'ali yartaqi da kuma jin tsoron Allah da kaskantar da kai ne mai takawa yake hauhawa zuwa ga mataki na na na girma wallahi al'adin na daga cikin hanyar da Allah ke dokaka mutum a rayuwa ya zamanto mai kaskantar da kai in ka zamanto mai kaskantar da kanka to sai Allah subhanahu wataala ya daga ka haka manzo Allah ya ce man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah duk wanda ya kankantar da kansa wa Allah to Allah zai daga sa sama amma duk wanda ya ya nuna isa to sai Allah ya basa da dubararsa da kuma karfinsa shi kuma ba zai baka sabbi ba shi yasa rage ana ta wahala a rayuwa da mun yarda cewa Allah shine biyadihi al-umur wa huwa al-muqallib wa huwa al-muqallib al-umur to da komai ya zo mai sauki a duniya amma har abada in mutun ya sanya cewa shi ya ci wani ne to fa wallahi Allah zai ce zai zabe hannunsa ne a cikin al'amarinsa kuma ina mai tabbatar maka duk wanda Allah ya zare hannunsa cikin al'amarinsa to wallahi ba zai kai labari da wuri za a ganka wallahi wallahi da wuri za a ganka Allah subhanahu wataala da ta damu malaka wa fi sahihaini kaga shi ma dai wannan hadisi yana nuna cewa ashe Allah zai yi hushi da wasu mutane har in suka mutu a cikin wannan halin ba su tuba ba to za su haɗu da Allah subhanahu wataala Allah yana mai hushi da su kuma hushin Allah na kawo azaba hushin Allah yana dawwamar da azaba wa dan annabi Adam malaka wa fi sahihaini ya zo a cikin littafin al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim anhu daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masu yarda qala yake cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa cewa innal musawwirina innal musawwirina yu'azzabuna yawm al-qiyamah masu hoto za a azabtar da su a ranar tashin al-qiyamah innal musawwirina domin daga ce al musawwirina bi fathihi al waw ya zamanto ismul ismul maf'ul innal musawwirina masu dokar foto ismul fa'il ne amma innal musawwirina wanda ake wa hoton ko kun fahimta kadiya ce wannan nahawiyya Allah ya dace da mu Allah ya ce innal musawwirina tabbas masu yin hoto masu dokar hoton ko masu suranta halittu yu'azzabuna yawmal qiyamati za a azabtar da su a ranar tashin alkiyama wa yuqalu lahum kuma Allah zai sa zai ce da addasu ahyu ma khalaqtum qura yadda abunda kuka halitta wannan hadisi hadisi ne ingantacce al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi al-Imam Muslim ya fitar da shi da sauran malaman malaman hadisi su fitar da shi daga Abdullahi dan Umar ba suka ce a wannan kadiyar ta ta hoto malamai sun kashi kashi suka ce hoto ya kashi kashi kashi biyu zuwa uku kashin fari suka ce shine duk abin da za a suranta za a za a suranta sa irin kamar a kera kamar a sassaka da dutse ko kuma da icce ko kuma a yi da laka a kwaba laka a yi sa to duk wanda yayi butun butumin wani abu wanda yake da rayuwa irin mutun ko kuma tsuntsu ko wata dai halitta da take da take da ruhi to idan aka je kiyama Allah zai kawo wannan abun ya ce ya samu sarayuwa suka ce yin wannan abun qata'an haramun ne kun fahimta bangare ne suka ce a'a shi ne wanda zai zo da gini a gini ya zana yayi zane haka da gini suka ce shi ma ya shiga cikin cikin wannan wannan maganar cewa al-musawwaruna kamar da yazo a cikin hadisin Imam al-Bukhari ne mamanta ba ashaddu an-nas azaban yawm al-qiyamati al-musawwirin daga cikin wanda Allah zai tsanantawa azaba ranar tashin kiyama sune masu yin hotuna yasa daga cikin salaf magabata in dauke nan kusa kusa irin su irin su Ibn Baz su Uthaymeen su Nasiruddin al-Albani alaihi rahmatullahi ta'ala musallu da hoto ba shi balma albani Nasiruddin al-Albani kwata kwata shi foto bai rada shi ba so da aka taimaka albani hoto a tarihinsa shi ma passport ta kama zai bulaguro kace in babu passport ba a shiga shi ba a bulaguro wannan dalilin yasa aka dauki hoton Nasiruddin Albani kuma shi zaka hoton guda yana ta yawo katal ba sai da hoto suna ganin hatta irin wannan hoto na na kamera wanda malamai na na asar na zamani sun yi sabani akai to wannan hoton ya halitta ko bai halitta ba wannan kamera da ake dora ai karatu ya halitta ko bai halitta ba wasu na ganin ko bai halitta ba daga cikin shi akwai Ibn Bas alaihi rahmatullahi ta'ala Usaimin ma bai yana ganin bai halitta ba shi kansa Albani yana ganin bai halitta ba shi yasa zaka ga babu karatukan su video amma zaka samu karatukan su audio masu dimbin yawa amma video ba sa da ba sai da ba sai in ta kama garuri ba yadda aka iya yi irin an zo taro na manyan mutane saboda manyan malamai ne da duk duniya an san da su in an zo taro kuma saboda irin gwamnati ta tafi son kullo a dinga hoto ana doka ana sa a gidan TV ga abin da ake yi ko to irin wannan kuma sai su sallama bai da suka iya yi bai da suka iya yi amma dai haka su zauna a musu hoto suna ganin kawai gaskiya bai bai kamata ba suna ganin wannan hoton ma na kamar ya shiga ciki sai dai wasu daga cikin malamai su suna ganin babu babu laifi a cikin a cikin yin hoto na kamera haka inda bukata haka inda bukata misali irin karatu da makamantan wannan suna ganin babu laifi ke sai daga cikin daga cikin daliban Rabi al-Madkhali zaka suna da tashaddudi bangaren hoto ba su yarda ba su har yanzu dan suna shaddada kowa a ba su da ba a sa kamera sai da ayi a tura o a tura o sai da ba sai da su bin za a je Saudiya sun yarda ai musu kuma za su yarda ba ina fatar mun fahimta to me yayin hukuncin hoto wannan gashi da ake yi wasu ka ce wasu ka ce jaiz ya ya halitta saboda duka su kansu malaman magabatan a irin zamanin su babu wannan babu wannan shi yasa mas'ala ce khilafiya kuma su kullu malaman usulu abinda suke faɗa muna al-ikhtilaf rahama in aka ce mas'ala ce khilafiya to akwai alkhairi cikin wannan abu akwai alkhairi alkhairi kuma in kaje jami'a kaga usuli kawai zai to kai wannan hadihi mas'ala khilafiyya wal ikhtilaf rahma su suna suna cikin wannan bangaren Allah ya dace da mu daga wasu malami suna ganin ba laifin yin yin hoto yin hoto na irin abin da ya shafi karatu da makamantan wannan ko mutun yi hoto ya tura ma iyalinsa tana wani kasa yana wani kasa suna ganin ba babu laifi a cikin da wasu gaskiya sun sun dan tsananta a wannan bangaren to mu mu yi mawqifin mu anan Allah jabe ai ba sai mun faɗa ba ko ba sai mun faɗa ba Allah ya datar da mu to miye hukuncin tsana kufe da ake sai ma yara ta wasa kuma wani zai ce ai tana cikin abin da aka suranta ko to galiban wasu mafiya yawan malamai sun yi gogiya akan wanda suka ce ita ba laifi akan ta kamar ba laifi kasa akwai wanda akwai in izalan da hatta irin a soma yara kayan wasa irin nunu saka da kufi ba sa saya suna ganin kawai wani abu ne na haranci ai an ce gidan da ke da kai hoto la ta da kulul malaikatu baitan fihi kalbun wala sura ai wannan sura ce amma kuma za kuma zai zo ya yara gebe a doka masa hoto kuma ta karatu suka ce to irin wannan kufe ta wasa tsana ai tsana kufe da ake yi suka ce babu laifi dalili suka ce annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam matarsa Aisha lokacin da aka ce tana gidan karama tana yariya da kananan shekaru da tsanata ta zo gidan manzon Allah da kufeki da ta zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kufeki da ta zo a gidan tana amarya ba tana karama kai ta gidan annabin Allah tana da tana da kufe wanda wannan kufe ta kamar doki ne yana da fura hukai wata rana har ta zo ya iske ta tana wasa da wannan abu sai ke ta mata wannan menene tace ai wannan dokin annabi Sulaiman ne take baiwa manzo Allah wani karatu an ce ai annabi Sulaiman dokin dawakin suna suna da burahukai lokaci an ta saida su baya shekarun baya in ka duka zuwa DML F DML an ta saida irin wa'annan ababen duk wanda ya san wannan lokacin ya sa an yi saida wasu kotuna za a ce wannan ai wasu da hadda su hoton na makiru ai saida malam jami'ar kasar ga eh hadda hoton na makiru an yi sai an sayarwa a kasar nan sai wannan shine na makiru ga sandarsa wannan wannan shine wannan safiratu nuh wannan tace jirgin annabi annabi nuh ba ajima ba ne zo min da da wani tafin hannu da wasu rubutu a ciki nace wannan fa yace mai ai wai na duba masa an ce har tafin hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ga so ya amali sai Allah su dama ai ciwatuwa ana ana ana dan bi da wannan bangare a cikin komai akwai akwai ciwa-ciwa cikin kowane ɓangare. Ikiyama ce kawai mutum ɗan annabi Adam wallahi da zai samu damar yin ciwa-ciwa kiyama sai ya yi. Tare da Allah akwai wanda in ya samu dama kiyama ya ci amana ya ci amana ko sai ya yi. Kuma bace karatun Allah ya samu wani lafiya. Alaiki ta innal musawwirin yu'azzabuna yawm al-qiyamati wa yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Allah al'ayi lalle masu yin hotuna Allah subhanahu wa ta'ala zai azabtar da su ranar tashin kiyama kuma ya ce da su waraya abinda kuka kuka halitta wa fiha ay wa fihi ma a cikin kuma al-Imam al-Hadith littafin al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim an an anhu daga daga Abdullah da Umar kenan ko an annabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna ahdakum lalle dai daga cikin ku idza mata idan ya mutu Allah ya masa wafati urida alaihi maq'adahu bil ghadati wal ashi an dinga nuna masa maq'adahu mazauninsa bil ghadati wal ashi safe da ran da mayammaci duk safiya in tayi idan mutun ya mutu a kabarin sa za a dinga bijiran masa da gidansa na aljanna in dan wuta ne kuma za a dinga bijiran masa da gidansa na wuta Allah ya masa gafa abin da ke jiran ka ko fahimta in mutunan kirki ne kuma kullun da safe za a ga masa hoton gidansa na aljanna ga gidansa ga su wildanul mukhalladuna ga su tasnim ga su salsabila ga su suhurul ain ga su tsuntsayen alki duka zai gani ko kun bai karatun Allah ya sa ta nuna mana su eh ai kaga kaga babu sauran babu sauran damuwa babu wahsha babu susi ko babu kadaici eh wannan ba kadaici a ciki inda kullun za a dinga nuna maka gidanka cewa gashi wata vila ce wadda tafi tafi tafin duniya girma kuma ginanna da zinariya kuma mallakin ka ce taka ce dan kare ka biya sadaki ka biya kudin ta sannan kuma ga wasu ƴan mata guda 70 ka biya sadakin su ai malami kake tsammani kawai sai ka ji mutun na cewa rabbi aqimis sa'a rabbi aqimis sa'a ba haka bane sai dai kawai ka tafatan a tashi kiyama Allah ya kai mu lahiya Allah ya sa mu dace to bil ghadati wal ashi safi da yammaci in kana min ahli aljannati fa min ahli aljanna in dan aljanna ne to za a dinga nuna masa gidansa a cikin aljanna wa in kana min ahli an-nar fa min ahli an-nar in da wuta ne kuma za a dinga nuna masa gidansa a cikin wuta fa yuqalu sai a ce da shi hadha maq'aduka wannan shine mazauninka wannan shine gidanka hatta yab'athaka Allahu azza wa jalla yawm al-qiyamah har Allah ya tada kai rata shi al-qiyamah jama'a mun fahimta ashe kaga daga ran da aka sa mutun kabari in mutunan kirki ne har a tashi kiyama bai cikin bai da damuwa amma in mutunan banza ne to yana cikin tashin hankali Allah ya kare mu daga shi Qur'ani yake cewa annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyan wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu 'ala fir'auna ashadd al-'adab Allah ya kare mu Allah ya kare mu shi yasa wallahi al-azim kowa yayi hakuri yayi guzuri wallahi alazim annabin Allah ya kai bayanin kabari kuka yake hankalinsa tashi yake saboda babban matsalar tun daga nan mutun zai iya gane makomarsa tun daga nan mutun zai iya gane makomarsa wani fa yanzu fa saboda daudar duniya abinda zai iya kaji zai iya karewa da yace je ya kashin sa yaya da ya sha azaba kiyama bai san abin da ake cewa kiyama bane wallahi alazim da mutane sun san waye Allah ina rantse muku da girman Allah da za a ba mutun kudi ya samu Allah ba zai yi ba da mutun ya san wa ake cewa Allah da irin abin da Allah ya tada dawo ɗan wuta a baka kuɗi a ce yi sabon Allah ba za ka yi ba amma duka rashin sanin girman Allah da waye Allah sai ka gani sabon Allah yanzu ƙarin zamanar da shi kawai ake ce yanzu kawai ka dauki misali Allah ya kaddara kana shiga TikTok kai mutum bai in mutum bai da imani ba in ka dogo tilawa ko zuwa za ta yi a wannan zamanin inda ka ka dinga bibiyar TikTok ko da yaushe to in kana dogo tilawa za ta dinga saboda mutanen banza da ke ciki kowa da irin nasa ba na ce ba na ce ba haramun ne shiga TikTok dan kaga gane na TikTok kuma kace ai amma dai abun da nake faɗa shine ai taka tsantsar saboda yanzu duniyar yadda kake ganin mutane suke wasu abin sai kai tsammani kamar kamar kawai in aka mutu ba a tashi wallahi alazim zaka mutu kawai kamar in aka mutu ba za a tashi ba Allah ya samu wani lafiya wa fihi ma aida ya zo a cikin littafin al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim har yau anhu daga kuma Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yarda anin nabi sallallahu alaihi sallam daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi cewa idan sara ahlul jannati fil janna idan ɗan aljanna muka tafi aljanna Allah ya sa da mu ciki idan ɗan aljanna muka tafi aljanna Allah ya sa da mu ciki wa ahlun nari fil nari ɗan wuta suka tafi wuta Allah ya kare mu da su wa ahlun nari fil nari ɗan wuta suka je wuta Allah ya kare mu da su ji abil mauti sai a zo da mutuwa hatta yuqafu bainal jannati wan nar sai an zo tsakanin wuta da aljanna kusa akwai wuri tsakanin wuta da da aljanna wanda nan ne za a aza mutanen da aikin su suka zo daidai idan mutum ya zo aikin sa yayi daidai da da zunubin sa na lada yayi daidai da zunubin sa sai zaman to yana da zunubi sankan kursan lada sankan kursan kaga zirbin ya zo da lada ko to wanne za a sashi ko za a aje shi ne a tozon la'arafi inji malamai a araf za a kai Allah ce wa alal a'rafi rijalun Allah ya dace da mu wa alal kalmar rijalun fa in ka dauki gun malaman su ibnu ashur at-tahrir wa at-tanur tafsirin sa yayi dogon magana akai a to zalla arabi Allah ya ce akwai wasu mutane ta'rifuhum bisibaka ne wa alal a'idara mun wa al araf rijalun ya'rifunahum bisimahum ana gane su da kawarsu kana ganin su daga cikin wani ne fa wancan wani ne ka san sa ya Allah ya kare ke ba ma fatar tsaya to zalla arabi ke ba ma fata to idan a ƙarshe dai ƙarshen al'amari shine Allah zai rangwanta musu ya yadi musu sai aljanna saboda za su dinga su dinga leƙawa cikin aljanna su ga irin abin da Allah ya kallau ɗan aljanna su kuma su ba su shiga ba sai su ga leƙawa su ga irin abin da Allah ya tanada wa ɗan wuta kuma su ba a sa su ba kusa roƙon Allah dai Allah a yahe mu da dai akai mu aljanna nan a ƙarshe kuma sai Allah shi yafe musu akai su aljanna to idan aka tura kowa an kare kowa ya shige gidansa to sai a zo da mutuwa wannan dai mutuwa a wata ruwaya za a zo ta kamar rago za a zo da mutuwar kamar rago a wata summa summa yuzba sannan a yanke ita mutuwar sai a a yanke mutuwar ku ji magana summa yuzba sannan a yanke ita mutuwar summa yunadi summa yunadi munadin sannan me kira sai yayi kira sai Allah ya sa malaika ya kira yace ya ahlal janna ya ku ɗan aljanna sai mu juyo haka ne ko Allah ya dace da ku eh Allah ce ya ahlal janna ya ku ɗan aljanna Allah jabi da ƙarfi zamu yi gode ikon Allah sai sai khuludun fala maut kun tabbata take babu mutuwa har abada Allahu akbar la ilaha illallah khuludun fala maut an tabbata take babu mutuwa har abada in ku shiga kawai ku je ku ta more eh su taslim ki ku sha da kyau eh fala maut ba mutuwa da za ta yanke jin dadi sai a ce kuma ya ya ahlan nar ya ku ɗan wuta khuludun fala maut tabbatuwa ne ba mutuwa fayazdadu ahlul jannati farhan sai ɗan aljanna su ƙara jin daɗi ila farhihim tare da farin cikin da suke ciki sai ɗan aljanna su ƙara jin daɗi tare da farin cikin da suke ciki daga yana cewa ashe lokacin za su cikin aljanna suna cikin me farin ciki to kuma sai su ƙara ashe in an shiga cewa tunanin za su mutu ba zai yanke musu farin cikin ba amma saboda Allah ya ƙara musu nutsuwa da kuma jin daɗi a kuma ƙara sakan ka musu bisa aikin da suka aikata da su ƙara jin daɗi to sai Allah ya sa ai wannan ko mun fahimci karatun in an shiga ba wanda zai mutu a aljanna ba wanda a wuta ma ba wanda zai mutu ba wanda ba mutuwa ba mutuwa in aljanna za su ƙara farin ciki zuwa da farin ciki su rike ciki wannan farin ciki ne mai daɗi eh ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم سيودا سقارة بقين تكي زوا بقين تكي مسكي suke fama da shi suna cikin halin haula'i halin yaya muke halin hannu hannunsu a saman kai suna cizon yatsar su kuma sai a ce musu in sun shiga wutan ba su mutuwa halin sasu za su tunanin cewa ina ma a ce za a mutu don su dan samu sauki yanzu nan duniya idan mutum rashin lafiya ya samu sakai akwai da zai famar ma ina ma mutuwa yayi ko zai wata ila ya samu sauki da yana mutum kuma ciwon ya warke haka bane idan mutum ya jiya sai Allah ya wasa rasuwa sai da an ce kai ai rashin lafiyar ya warke to shi dan wuta ba a warkewa baya warkewa har abada har abada la hawla wala quwwata illa billah Allah kuma tsare da wutan nan Allah ba dan aikin mu ba dan Allah ka tsare mu da wutan nan Allah ka tsare mu da ita wallahi Allah ba mu iya dokawa ba mu iyawa jama'a mun bace karatun daga wannan hadisin har yana nuna cewa ashe akwai azaba da za a wa in wuta kuma akwai jin dadi da za a wa dan ɗan aljanna ina fatar mun fahimta ƙarshe dai kai a kira ka dan aljanna ma kai ko ko baka shiga ma dan Allah ko baka shiga ba aljanna kawai mala'ika ke ce maka dan aljanna ai wannan daraja ce na'am ko baka ma shiga ba a kira ka dan aljanna ai wannan ba karamar daraja bace ko Allah ya dacar da mu Allah ya kai mu aljanna da rahmarsa Allah ya kai mu aljanna da rahmarsa wallahi duk wanda zai kiyama in bai shiga aljanna ba bai more rayuwarsa ba Allah ka samu more rayuwar mu dan duniya gaba ɗaya wahala ce wallahi alazim ba wani abu da ake cima dadi a duniya kake tunanin wai kana jin dadi wahala ce ake yi wallahi wahala ce kaf duniya wahala ce ba wanda ke jin dadi ya jin dadin ka guda ne Allah ya tambaye ka kana bauta masa to akwai lazzatul ibada shi mai takawa mai imani shine wanda in yana ibada jin dadi yake yi jin daɗi yake yi to alamar kana da imani kenan ko to wannan daɗin zai linku in shiga aljanna amma duk wani abu da Allah zai baka a duniya in ba imani bane wallahi aikin banza ne yanzu kana tunanin masu kuɗin nan kwana suke yi na'am kana tunanin masu kuɗin nan kwana suke mutum yana da miliyan 500 amma tunaninsa ya rasu zanto miliyan 1000 baka ban kullun cikin lisahi yake kullun cikin kalkil yake sowa ta yi wasu in aka ɗauko sowa aka aza maka ba za ka iya ba. Mun fahimci karatun, mai mulki kana gani suna hutawa ne, akwai wanda fa jagoran ƙasar nan wallahi bai iya barci sai ya masa allurar kwana. Akwai wanda baya iya barci sai ya masa allura, kuma kullun kuma ya fi shekara goma haka yake, ina jin daɗi yake. Allah ya dacar da mu. To jin daɗin ƙarshe shine dai a ce maka gatakin shiga aljanna. ga cikin shiga shiga aljanna ai ba abin da yake wannan dadi Allah ka arzuta mu da amsa cikin mu na aljanna da hannun dama ai kana ganin ka amsa cikin ka da hannun dama ko to alama da cewa kai BIP ne cikin aljanna eh BIP ne alahiran kai ku ai sahun gaba ne aljanna za ku shiga aljanna da ikon Allah subhanahu wataala wa fil musnad ya tabbata a cikin musnad al-imam al-imam Ahmad anhu daga Abdullahi dan dan Umar har yau قال yake cewa man ishtara thawban bi ashrati darahima fiha dirhamun dirhamu haramin lam yaqbal Allah lahu thalathan ma dama alaiha ya tabbata a cikin musnad al-Imam Ahmad daga Abdullah dan Umar daga annabin Allah yake cewa man ishtara thawban duk wanda ya saye wata riga bi ashrati dirham da dirhami goma fiha dirhamu haram a cikin dirhamin nan goma dirhami ɗai na haramun ne kuna fahimta to lam yaqbalillahu lahu salatan Allah ba zai karba masa sallah ba ma dama alaihi matakar yana sai da wannan rigar jama'a mun fahimta sai da wannan hadisi malamai su yi maganganu a a kansa musamman shi kansa al-Imam Ahmad ya ce hadisi ne wanda baya da isnadi ƙarshe dai nasiruddin al-albani alaihi rahmatullahi ya ce hadisi ne da'ifi hadisi ne da'ifi sai dai kuma ma'anar wani bangare ma'anar tana da tana da kyawu a wani bangare cewa idan mutum yayi amfani da dukiyar haramun to ibadarsa Allah baya karba haka ne a gayanan hadisi ingantacce ومطعمه حرام ومشربه حرام وغزي بالحرام فأنا يستجاب له cin dukiyar haramu daga cikin abin da ke sa Allah ya kasa karɓar addu'ar mutum cin dukiyar haramun yana sanya Allah ya kasa karɓar addu'ar mutum shi yasa daga cikin abin da malamai ya kamata su dinga baiwa musamman irin wannan gwamnati da take ta zo da niyyar ceton ƙasa ko to irin abin da ya kamata a karantar da su shine ya kamata a kiyaye haramun ba yadda za a yi a tazan wala ta sauke qur'anne dubaye kuma ana cin haramun Allah ya karba billahi allazi in kawai in ka kace a ka sauke qur'ani duk mutane da su ce a da niyyar su sauke qur'ani ko mun kai miliyan 25 ko to kowa ya mimita so miliyan 25 inda za a ci haramun wallahi Allah ba zai karba ba dole sai an yi taka tsantsar da da haramun ثم أدخل إصبعيه sannan shi Abdullahi dan Umar shigar da hannayensa ya tsunsa fi udhnayhi a cikin kunnayensa thumma qala sai yace thumma ta sukurmance kunnaina sukurmance illam akun sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yaqulu in har ban ji manzon Allah yana fadar yana fadar wannan ba yace kunnaina sukurmance matsar ban ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wannan ba wani a cikin isnadin hadisin gaskiya akwai rauni inji malamai wa fihi a cikin musnad al-imam Ahmad ana abdullahi bin amr bin al-as daga abdullahi dan amr dan as an annabi sallallahu alaihi wasallam daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam cewa man taraka salata man taraka salata sukran marratan wahida fakannama kanat lahu ad-dunya wa ma 'alayha fasulibaha duk wanda ya bar sallah man taraka salatan eh man taraka salata duk wanda ya bar sallah sukran ta dalilin ya bugu saboda maye marratan wahida so daya mutun ya sha abun sha giya ko ko bin take da suna wiwi ko wani abu da yake ke ke sa mutane mutun ya bugu so daya sai yayi dalilin rasa sallah daya to faka annama kanat lahu dunya wa ma alaiha fasulibaha ka ce dai kamar mutun ne misali a ce duniyar nan da abun da ke saman duniya don nashi ne duk kudin masu duniya gaba daya duk su bilgate da suwaye duk a tattara a ce na mutum guda ne duk wani kamfani na duniya na mutum guda ne duk wata kadara ta duniya ta mutum guda ce wannan mutunan sai kuma kai tsaye rana ɗaya duk abin da ya mallaka sai kuma aka zange masa shi sai kudu ya kumce da hannunsa kun fahimci karatun malar ta fito fili mutum ne ya sha abin sha sai ya dalilin rasa sallah guda ɗaya sallah guda ɗaya kacal ta dalilin maye to annabi ce kamar duniyan nan gaba ɗaya da abin da ke cikinta a ce mallakinsa ce mallakinsa ce Allah ya ba sa duk abin da ke duniya nasa ne kai tsaye kuma sai wannan abun ya kumce masa duk abin da ya mallaka a duniya sai ya rasa sa mun bace karatu kaga a shirarsa sallah ba karamin wasu shi za ga wasu sakar karin mutane ku hakuri dan Allah sakar karin mutane mutun ya zauna kallon kullu ana kiran sallah ya kashi tashi sai ka san in akwai gaban sakarci wannan ya kai ba haka bane in akwai gaban sakarci ka zo ka zauna wa katta arnawa suna buga kwallo galiba ai arna ne ko suna buga wai dalil a'a wai saboda club ki suke yi wani ba zai iya tashi ba wallahi wani ko wasu kira shi ba zai tashi ba sai in ya karshe an ci su Allah ba su an ci su wannan kuma sai ya tashi yana kunya sai ya ce ai ai da ban duniya duniya juyi juyi ce sakare kawai sata yanka bota Allah wadar na kai lalace ke dalilin kullu kai sar kai asalar sallah kuma ma wasu daga take hadda mafi girman sallah sallar la'asar sallar la'asar sallar la'asar ai kai da mutun shi ratakin sallar la'asar da kai yarda sallar la'asar ta wuce ka da gangan kana ci kana gani ta wuce ka na rantse maka da Allah gwara a ce dukkawo mangazakin nan kace a ce lokaci guda sun kama da wuta ya fi sauƙi a wajen Allah bisa da wancan abu. Hukun faici karatu? Mutane suna wasa, mata wai biki, wai tuwon biki, yin tuwon biki sai yana mata sallah, falin jari. A zuwa ta fama, ce za kullum rikici bai ƙarewa da mazaje, ba ka wane, taya, taya, kullum rikici bai ƙarewa, wallahi kullum ba a ƙare rikicin, saboda an kasa koma ma Allah, kuma irin wannan matan fadewa, kai Allah ne ya sauƙi, Allah ya sauƙi. kaza wallahi in zaka aura ka san wa zaka aura musamman wannan zamani kaga wannan lokacin tarance da Allah ni share dake ba matasa kuma malam Jabir in mutun zai aure ya kamata a dai wanga zamanin da yanzu in dai mulkin nan nan yanzu ko kai shekara da rabi kana istikhara wallahi shekara da rabi kana istikhara eh wata nawa kenan na'am wala 18 kana istikhara kuma kullum ba fashi kullum ba fashi ba fashi sau ɗin baka hankali ba sai kana sai a yi jirwaye mai kawar wanka kana ganin ta ai ai musulmatin ce yaro bai sau da ba sai ya taka Allah ya datar da mu Allah ya datar da mu sai ke cewa wa man taraka salata sukran arba'a marratin duk wanda ba yayi dalilin barin sallar sa so hudu kana haqqan 'ala Allah an yasqiyahu tinata khabal tinatal khabal ya zan Allah ya ɗaukar wa kansa alƙawali cewa Allah zai shayar da shi inatu khabal tabo na batice suka ce ya annabin Allah miye ma'anar tabo batice sai ke cewa usaratu ahlin ahli jahannam shine eh mugunya ta in wuta ai musan mugunya ko maruru kuma jinon sai ka ce maru ake ganewa maruru ai musa maruru ko in ya tara ruwa to ɗan wuta za su yi wasu marurai to wannan ruwan za a matse su kuma a dafa su sannan a ba mutum ya sha duk wanda ya bar sallah so hudu saboda maye kaga ya kamata a shay'an solution su gane shiga cikin taitayin kansu masu shaye-shaye duk ya kamata a dinga musu wa'azi wallahi a daina nisa da su a dinga samun wasu firka ta dinga dan rabar su ana dan tattaunawa masu shan duk masu irin wannan ya kamata a dinga zaunawa in ka san yanzu babban matsalar mu sai a ce wai da'awa sai wa'azi sai masallaci kuskure ne sai a ce wai dole sai masallaci a'a ya kamata malamai su dinga tsarawa irin fadodi wannan a dinga kai musu ziyara a zo a zauna ana taɓa ba ku labarin wanda daga cikin malamai da area su unguwar su akwai ɗan daba ba aikin da ake sai shaye-shaye shi kuma ya fahimci sunna ya yi karatu ya fahimci sunna to bai doke su ba kowa mutane ne suna cikin wani hali ya kamata a tausaya musu in ya biyo sai ya gaida su ya musu sallama har ta kai in ya biyo ma kawai sai an zaune sai dauki wani abu ya ba su ana zaune ne bata hau ba ya kamata a ce ta hau sai aka ne babu ko dala ne kawai sai dan dauki wani abu ya ba su dan ajima mallam fa kawai dan shashayen da ake in ya biyo ana tara in ya biyo sai a ci aika kuma riga akarmakallahu dan akarmakallahu a kwana a tashi ake haka har kawai in ya biyo sai dan tsaya ana dan gaisuwa sai mallam ga shayi ne sai dan tsaya ana gaisuwa sai ya kamata yana musu nasiha kai karshe kowa sai kowa makaranta a karshe dai ciki su ba wanda bai zama malami ba eh sun zama malamai amma musu da an ga mutane suna ya matasa suna abin da bai kamata ba sai a kaza ta ai in iska ne wannan kuskure ne jayo su ake a karantar da su duk rashin karatu ne mun bace karatun ko wa fihi aida marfu'an akun da ke so yin tsaya ya zo a cikin musnad har yau na al-imam ahmad anhu daga abdullahi dan amr cewa man shariba al-khamra sharbatan lam yaqbal Allah lahu salata 40 sabaha duk wanda ya sha giya so daya kurba daya duk wanda ya sha giya so daya wata hadisi na makaranta na na ku hadisi ne wanda hasnun bai kai matsayin sahihi hadisi ne hasan wannan hadisi kuma zamu karanta shi ma hadisi ne wanda yake hasan hadisi ne ingantacce kikkiawa cewa man shariba al-khamra sharabatan duk wanda ya sha giya so daya lam yaqbalillahu lahu salatan 40 sabahan Allah ba zai karba masa sallar kwana 40 ba Allah ba zai karba masa sallar kwana 40 ba kuma in ya bari yaran yaran kafiri ban yayi Allah baya bukata tun matsalar ma sai an je kiyama za mu ta shan kasan cikin aljanna akwai giya lahalazi la fiha gaulun wala Allah kabe da jin ma gaulun ka san ai Allah ce lafiha gaulun sai da Allah ya tsarkake ta kuma wallahi lazzatan Allah ce bayda bayda lazzatan lisharib Allah ce fara ce das ta bugi duna baka ce kuma gulik ta aljanna kuma fara ce wallahi akwai shaye shaye kiyama Allah ya kama lafiya Allah ya kama Allah kaza alƙali ne ce shi ba abin da ke burge shi kamar ga yana daga cikin aljiyar ɗalaɗar makwaya Allah ya datar da mu ya ce fa'in ta ba ta ballahu alaihi in ya tuba Allah zai yahe masa in ana nahi kamar in ya sha bai tuba ba amma in ya sha kuma sai ya tuba to sai Allah shi yafe masa wa in ada lam yaqbal Allah lahu salata 40 sabaha in kuma ya sake bai tuba kuma Allah bai karba salasta kwana 40 fa in ta ba ta ballahu alaihi in ya tuba kuma Allah ya yafe masa fala adari fi thalithati aw ar-rabi'a yace na manta abinda ya fada a karo na uku ko na hudu na hudu ne ko na hudu yace fa in aada in ya sake sha kana haqqan 'ala Allah an yasiyahu min rad'ati al-khabal yawm al-qiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya wa kansa alƙawari cewa zai shayar da shi daga cikin kuraje ruwan kurji ne in wuta Allah zai shayar da shi daga ruwan urut ba ko likita ba in kaje za a baka fansa likita yana tsantsanin wasu likitocin sai su sa shugaba cikin bakin su wani ma da goro bai tsoho amma na cin goro saboda zuta ta dinga kwantawa to kuma ruwan ɗan wuta kurji ne wuta za a tattara a dinga wankewa ana ba su suna sha وفي المسند أيضا من حديث أبي موسى العشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الله ينا cewa man mata mudminan lil khamri duk wanda ya mutu yana mai shan giya yana ya dage har ya mutu bai tuba game da giya da yake sha kusa akwai su ko ai wallahi malam jabir yanzu ne da sauki Allah ya ce muke mu Allah ya ce muke mu amma da shekarun bayan ka doka daga lokacin jori tsawa su kunce ka zuka har zuwa irin su kaza ka su lokacin su bari to ba dun ma'aikacin gwamnati bai shan giya su da mu kudin da kudin ma'aikatan da daga giya sai mata kawai da shi da ga mutum tsoho sai ya tayi har mutum ya tayi retara tabe da gidan kanshi kuma ba abun da ya mallaka sai mutum ya fara ayyaje retara tabe mallaka komai ba saboda kawai ana kwalbewa eh sana cikin abinda uhillat uhillat alaihim lokacin lokacin eh an halitta musu sha su wa'annan mutanen eh sha suke yi Allah ya sauke kuma akwai fa musulmi da yawa suke shan giya da yawa akwai su da yawa akwai su da yawa kuma a cikin ƙasa irin hannan ma akwai a cikin musulmi yana yana shan giya to duk wanda ya mutu yana shan giya bai tuba ba har ya mutu bai tuba bai tuba to saqahu Allahu min nahri ghuta Allah zai shayar da shi daga wani teku na hufa ila sai suka ce ya rasu wa ma naharu hufa ya annabin Allah menene tekun hufa kala sai ce naharun wani kogi ne wani filebu ne wanda ya jiri fihi furujil mumisat yu'zi ahlan nari rihu furujihinna wani kogi ne wanda jini da ruwan farjin karuwai mumisati karuwai farjin karuwai abinda ke fita na kazanta a farjin su to shine zai dinga kwarara cikin wutar jahannama iskan farjin yana cutar su kansu ɗan wuta suna cutuwa da wannan iskan to mashayin giya da wannan abin ne Allah zai shayar da su kun bai ci karatun a wannan ba karamin bazuwa bace ka wai ba karuwa ɗaya ba duk wata karo ta duniya da ta mutu ba ta daina karuwanci ba in ta mutu to farji ta zai dinga sabkar zai dinga sake wasu ruwa na kazanta na karuwanci da ta yi a duniya har ya zama to wani teku yana gudu cikin jahannama wannan tekun su kansu ƴan jahannama suna kyamar sa to duk wanda ya mutu yana shan giya in ji annabin Allah ya ce da wannan tekun za a shayar da shi tunda Nasiruddin Albani ya ce hadisi ne wanda yace hadisi ne wanda yake da'ifun ya da'afa sa amma dai za a yi musu azaba jama'a mun bai karatun Allah ya kare kaga duka wannan ma yana ta nuna mana cewa ashe saban Allah in mutum fa yayi in ya mutu bai tuba ba in ya hadu da Allah subhanahu wataala to ba zai wanye lafiya ba ba zai wanye lafiya ba kuma ai shan giya da cutarwa ko shi sai giya mutum goma Allah ya tsine magana sha'anin giya da farin mai shan giya tsirin Allah ya tsine masa duk wanda ke shan giya Allah ya tsine masa ko waye ko dan waye inda yana shan giya wallahi tsinanne ne ya so ko bai so ba tsinannen ne mun bayyana na biyu wanda yake servirkin mutane giya wanda ke shayar da mutane giya shi bai sha amma kamar an doke shi a ma'aikata yana kula da masu shan giya yana shayar da su to shi ma tsinanne ne Wabaza na uku wanda ya yi dakon giya, wanda yake dakon giya, inda ya kasan giya ce ya ɗauko, to shi ma tsinan ne da duroban da ɗan dakon da ke sarkewa duk Allah ya tsine masu albarka. Da wanda ya gina gidan giya, metrikin da ya azubirgi ya sa sima, da lebarin da ke mukawa a dan a gina gidan giya duk tsinan ne wallahi, duk Allah ya tsine masu albarka. da wanda yake matsa giyar wanda yake yin ta wanda ke sarrafa ta wanda ya sarrafa giyar shi ma Allah ya tsine masa albarka ni ya amfanin giya bata da wani amfani kafin zuwa musulunci musulunci ya tarar da larabawa suna dan kobewa suna hawan ruwa masu gudda hankali har ma an yi lokacin da saboda abin ya kama jiki a ƙarshe dai Allah ya aka sa doka la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun aga ce fa daga yanzu farkon ayat ta fara sauka yas'aluka anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas suna tambayar ka sha'anin giya wai annabin Allah ita giyan nan miye hukunci ta a wasulunci Allah ce kace da su fihima ismun game da sha'anin giya akwai zinubi a ciki akwai laifi mai girma amma wa manafi'u linnas kuma akwai dan amfanin mutane wasu na samun kudi shiga asa wani fashi in bai sallar giya ba ganin ke bai wata sana ba sai ta giya haka ne wa manafi'u linnas kuma suna ganin cewa in kana shan ta wata na ƙara wai wai tana ƙara kaifin hadda kaifin tunani afwan kaifin tunani suka ce tana ƙara kaifin tunani wannan sakarci ne in kana son kai kaifin tunani zo ka ji qur'ani wallahi alazim ba wanda zai kai tunani ba haka bane ba wanda zai kai tunani daga baya sai kuma aka aka zo la taqrabu as-salata wa antum sukara kar ku kusanci sallah kuna kuna masu mayi hatta ta'lamu ma taqulun har sai kun san abin da kuke faɗa da kakin asharar da shan giya mutun zai zo masallaci yana tangadin sa eh saboda suna farka sai in mutun ya saba da abu to kafin ka raba su a kifi akwai jidali kuma in za ka raba sun to ka ba su abin da yafi wani abin da yake yi kun bayyana shi yasa duk in kaji Allah ya ce kada ayi kaza sai Allah ce to kuyi kaza kada kuyi kaza to kuyi kaza shi dan adam bai son zama kurum bai son yi abar shi haka kawai ina ba tar mu fahimta a ƙarshe kuma sai Allah ya sakar da aya innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytani fajtanibuhu da giya da tata da wace ce alf duka kazanta ce zaka kun fajtanibuhu umarni ne umarni ne wajibi ne kuma alisanta Allah ya kare mu da shan giya Allah ya kare mu kuma matasa da kuka suna yanzu fa yara suna nan suna tai wallahi azin suna tai idan ka doka daga cikin inda ake wannan ta'asar malan jadu akwai ladin kaga ladin kwanan baya an kama su yara su ba wanda kai shekara 15 cikin su ba wanda wuce shi ba su wuce 15 ba shekarun su da na haihuwa a duniya duka ba su wuce 15 ba suka saci wasu kuɗi sai aka kama su aka je da su nan garin fa dake baka labari aka je da su komisariya aka caje su akan ina ina kuɗin kan aliba gaba da ba ko dala ba kuɗin special item base to ina kuke da kuɗin suka ce giya suke sha idan ake shan giyaye suka ce ladin ake tafiya can abu Allah ya sauke aga ladin kin nan aga wannan ladin kin ina tsoro in za a tashi kiyama ta a haro daga tan wallahi lazim ina jin tsoro in za a tashi kiyama a faro daga tan dan kalar sabon Allah da baka tsammani ana yi wallahi lazim kalar sabon Allah da baka tsammani ana yi Allah ya sauke Allah ya sauke kuma nan ya kamata mu kwana ko ina ganin lokaci yayi darasi na 20 da nawa ne muka tsaya 20 da da ta kusa tashi Allah subhanahu wataala ya dace da mu abin nan muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna abin da muka faɗa na bayanin aljanna Allah ya sada mu da shi na wata kuma Allah ya kare mu da shi Allah ya sanya mu da rubutu cikin wannan aljanna Allah ka sa ba sunayen mu a cikin wuta Allah ma in akwai Allah ka goge Allah ka taimake mu da gogewa Allah ka sanya mu aljanna da rahamarka wannan kasar ta mu muna ƙara addu'a da tawassul da sunayenka muna wasu kaskantar da kai zuwa gare ka Allah ba ma iya yin komai sai abin da kai Allah kai kake sa kuma kake hanawa Allah ka ƙara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali duk wanda yake nihin mu da shari Allah ka mai masa da kayansa Allah ka kare mu na kasar mu kare mu na mutuncin mu Allah jami'an tsaron mu Allah ka tsare mu da su Allah ka sanya albarka a rayuwar baki daya Allah ka sanya albarka a karatunmu Allah ka sanya albarka a iyalinmu Allah ka sanya albarka a kasuwancinmu Allah ka sanya albarka a rayuwar baki daya Allah ka sala mu da annabi rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katira wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh